إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan biyu watan safar hijira 1438 wanda ya daidai da ranar ashirin ga watan 11 2016 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar malaminmu muhammad nasiruddin albani rahimahullah da izinin allah ta'ala za mu tashi maya ta usala domin a darasin karshe mun yi babi da ya bayani akan as-suturatu wa wujubuha babin karshe ya yi bayani akan sitira da kuma wajibcinta wannan babi da za mu tashi daga kansa yana da alaƙa da babin da ya wuce kamata a ce tun a satin da ya gabata mun karanta shi domin yana da alaka da babin da ya wuce amma kurewar lokaci yasa dole muka yanke shi yasa za mu karanta shi sai mu alakanta shi da babin da ya wuce wanda yake magana akan sutura in ba a manta ba babin da ya wuce ya yi mana bayani akan mutumin da zai yi sallah in dai shi kadai ne ko kuma limami ne in dai ba wani gini a gabansa kamar a fili ne ko a cikin gida ko a fili to dole ya sa sutura a gabansa ya zama suturan ya sata a gabansa gwargwadon tazaran zira'i uku ta yadda in ya yi sajada abinda zai rage bai wuce wurin da akuya za ta iya wucewa ba tsakaninsa da sutura kuma ana son suturar karanci tsawonta ya zama tsawon zira'i ta kai tsawon zira'i tsawonta ya kai tsawon zira'i sannan kaurin suturan ya zama ya kai kaurin mashi kamar kaurin sanda ko mashi haka to wannan idan mutum ya sa a gabansa duk wanda ya shuɗe ta gaban suturan ba zai cutar da shi ba idan wani yunkurin shiga tsakaninsa da sutura to ya tare shi kar ya bari ya shiga tsakaninsa in kuma ya nuna dole sai ya kusa to zai iya ma faɗa da shi akan ya hana shi shiga to wannan shine abin da muka karanta to me dalilin da yasa aka ce ka hana in ka sa sutura wani ya shiga tsakaninka da sutura domin shiga tsakaninka da sutura yana zama kamar shiga tsakaninka da mahaliccinka ne kana ganawa da Allah ko surukinka muka ce kake ganawa da shi kuna tsaye haka tsakai da kai da surukinka kuna hira sai wani ya biyo kawai ce zai kutsa tsakaninku ka san dai ai yayi yayi ganganci to barantana tsakaninka da mahaliccinka kuna ganawa magana ce almusalli yunaji rabbahu kuma wani ya zo zai shiga tsakaninku to haka ba ta ka hana sannan illa ta gaba akwai kuma abubuwan da in sun shiga tsakaninka da sutura suna yanke maka sallah to shine babin zai karantar da mu yace ma yaqta'us salah abin da yake yanke sallah abin da in ya shiga tsakaninka da sutura to zai yanke maka sallah wa kana yaqulu mala yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa yaqta'us salata ar-rajulu idza lam yakun bayna yadayhi ka akhiri ka akhiri rahli almar'atu alha'id yana yanke sallah ya yanke wa mutum sallah yaqta'u salatu rajul yana yanke sallar mutum idza lam yakun bayna yadayhi ka akhir rihli idan ya kasance a gabansa bai sa wani abu wanda yake gwargwadon akhirar rahmi karshen sirri na baya kamar rakumi sirrin rakumi na baya to akwai abin da ake sawa sirrin rakumi ana yi masa wata kariya baya wadda mutum yake jinginawa to tsawonta bai wuce tsawon zira'i to za ka yi sallah sai baka sa gwargwadon wannan abin da ta fuskar tsawo a gaban ka ba a matsayin sutura to idan baka baka sa wannan suturan ba to yana yanke maka sallah abu na farko almar'atul ha'id mace wadda ta kai lokacin haila ba wai mace da take tare da jinin al'ada na ji wasu malamai suna fassara cewa macen da take halin jinin al'ada ya za ka yi kasan tana al'ada inda ba matar ka bace ya za ka yi kasan saboda haka maganin yana magana alha'id shine macen da take baliga ta soma al'ada ta balaga balagaggiya sawa'un matar ka ce kanwar ka ce wace ce in dai balagaggiya ce ta balaga to idan ta gitta a gabanka ba tare da kasa sutura ba to na tana yanke maka sallah yanke sallah malam ya yayi lamba kasa yace al-baligha ana nufin mace baliga wal muradu bil qat'i huna yace kuma abinda ake nufi da yanke sallah anan shine al-butlan wato tana lalata maka sallah sallan ta lalace wa amma hadis amma hadisin da yazo yana cewa la taqta'u salatu shay'un ba wani abu da yake yanke wa mutum sallah fa huwa da'ifun malam yace fa huwa hadisun da'if wannan hadisi ne mai rauni kama haqqaqtahu kama yana na haƙaƙa shi fi tamamil minna a cikin littafin sa mai suna tamamil minna ma'ana akwai hadisin da yazo yana cewa ba abin da yake yanke wa mutum sallah sai malai ce wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin shine hadisi sahihi in baka sa sutura a gaban ka ba mace baliga in ta gitta ta gaban ka ta yanke maka sallah ta yanke sallar shi kenan shine malamai suke tattawa to ta yanke sallar zaka ci gaba da sallar ne ba lada ko kuma za ka tsaye da sallar ne ka tarke ta sabuwa ka tayar da sabuwa to maganganun da sun kai shine wannan sallar ta yanke ta lalace za ka tsaye da ta ne sannan ka nemo sutura ka sa sannan sai ka tayar da sabuwar sallah wal himaru haka in jaki ya gita ta gaban wal kalbul aswad haka kare bakin kai kare amma baki baka sa sutura ba sai ya bi ta gaban ka shikenan ya yanke maka sallah a lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan qala Abu Zar Abu Zar sahabi ne na manzo Allah sai yace qultu ya rasulullah yace sai nace ya manzo Allah ma balal aswad min al ahmar to me laifin bakin kare banda ja mana me yasa ba a sa hadda ja ba kawai aka ware baki shi kadai fa qala sai manzo Allah sai yace al kalbul aswad shaytan ai bakin kare shedan ne wato wannan ya hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin kare shi dan bakin kare duk inda ka ganshi to shi dan to saboda haka in gitta ta gaban ka to ya yanke maka sallah in baka sa sutura ba amma in ka sa sutura gwargwadon karshen sirdi a gaban ka a matsayin sutura to ko ya gitta ta gaban ka mata mace ta gitta a gaban ka wane ne wannan baya yanke maka sallah shi yasa nace babin yana da alaka da babin da ya gabata aga yana bayani akan sutura shi kuma yana bayani in kai sakaci baka sa sutura ba to ga abubuwa da za su yanke maka sallah amma wayannan uku su ne manzon Allah ya ware sauran abubuwa ba sa yanke maka sallah sai dai ka rasa cikakkiyar lada amma wayannan ukun da zaran sun gita sallar ta lalace in dai baka sa sutura ba akwai mai neman ƙarin bayani to mu ce babu na gaba as-salatu tijahal qabri mala ya ce sallah ana fuskantar kabari me matsayin sallah ga kabari a gabanka kana fuskantar sa ba tare da akwai wani katanga tsakanin ku ba komai kabarin gashi a gabanka ko da ka sa sutura amma dai akwai kabari a gabanka me matsayin sallar ka sai ce wa kana yanha anis salati tijahal qabr manzon Allah ya kasance yana hani game da yin sallah ana fuskantar kabari kabari na mahaifinka ne na ɗanka ne irin masu kabarin na cikin gida in dai ga kabarin a gaban ka to kai halatta ko ka zo maka kai sallah makabarta ka sa kabari a kaburbura gaban ka kana sallah ko da gidanka akwai mutum nan gaban ka ta kaburbura to wannan katangar da take tsakanin ku shine ya sha makance ka wannan bai bai zama matsala amma abin ya zama fallau haka kawai in ka duba kabari ne wannan a shari'anta an hana kai sallah kana fuskantar kabari ko ka sa sutura in dai ba wata katanga ce ba da ta sha makance ka baka ganin kabarin akwai katanga gaban ka wadda ta hajabce ka kuma wani gida ko wata katanga wadda shi yana daga cikin kana daga nan baka ganin su wannan ba laifi amma ya zama ba katanga kuma ga kaburra a gaban ka to wannan an hana kai sallah kana fuskantar su fa yaqulu sai manzo Allah ya kasance yana cewa la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburburra wala tajlisu alaiha kuma kada ku zauna akan kabari da zo ka samu wuri yayi dan tudu kuma ka san kabari ne sai ka zo kawai ka zauna to wannan haramun ne a wani hadisi manzo Allah yake cewa ɗayanku ya zauna akan kankashin wuta ya kona tufafinsa har ya kai ga fatar sai kona fatar ya fi masa sauki sama da a ce ya zauna akan kafa haka haramun ne mutum ya zauna ko da irin kabarin ne da ake shafawa da suminti sai dai kaga wurin zama kawai sai ka zo ka ka zauna to haramun ne kuma nan ba a ware ba an ce sai kabarin musulmi ko na arni kabari kawai ko na arni haramun ne ka zauna akan kabari ya zamanto? ya danganta in dai kabari ne ba za ka fuskance shi kana sallah ba sai fa in akwai katanga tsakanin ka da shi ba a fuskantar kabarin ya iya wani kote ba gaban ka ba ba matsala ya zamo ka ya zamo shine a gaban ka haka kana fuskantar shine aka hana amma kaddara yana gefen ka dama ko hagu ko bayan ka wannan wannan bai hana maka yin sallah ka fuskance shi ne ba yadda ba ka fahimta wannan shine ko na yaro karami ne ko na babba babu bambanci kuma sallah kabari a cikin gida shi ma wannan wasu sun ce makaruhi ne wasu sun ce haramun ne magana mafi karfi haramun ne haramun ne yin kabari a cikin gida in ka aikata ka tabbatar ka aikata laifi a shari'a ba a kabari gida in mutum ya mutu daji ake kai shi inda ake kai kabar mutane wannan shine kauli sahihi akwai masu cewa babu laifi tunda ba a kai manzon Allah makabarta ba an bar shi nan cikin gida suna kawo hujja da wannan saboda haka shi manzon Allah tunda ba a kai shi kabari ba kenan akwai sassauci haramcin sai dai a ce makaruhi ko wani abu a annabawa suna da kususiya tasu shine inda annabi ya mutu nan ake binne shi suna da kususiya tasu an fahimta to wasu suka ce in shi annabi yana da kususiya to akwai abubakar da umar kuma ai an binne su nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kai su makabarta ba to da wannan hujjar ne wasu suke ganin cewa to wannan ya kasance a kai a ajiye shi a matsayin makaruhi ba kar a kai shi haramun amma kauli mafi rinjayi malamai suna cewa haramun ne wayannan su akwai dalilin da yasa aka binne su kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna da wani matsayi wanda ya sha bambam da sauran mutane amma dai kauli rajihi idan mutum ya rasu to a kai shi makabarta dan binne shi a cikin gida yana kawo matsaloli da yawa na farko dai zai tare wuri ko ana son a yi gini ba za a yi gini a kan shi ba sai fan kabarin ya ya bace ko an san inda yake amma ba wata alamar akwai kabari ba inda za a yi ka zo ka ce nan akwai kabari saboda ya bace ya bi ƙasa haka saboda ya daɗe to wannan ba laifi amma inda akwai alamunsa duk yadda yake wani zai iya gane nan kabari ne an yi masa wata killa ko kuma an bar shi akwai tudun shi ko wata alama da yake nuna akwai kabari wurin to ba za a yi sallah ana fuskantar shi ba kuma ba za a yi gini a wurin ba a zauna a kan shi
malam ko da mai gidan yin wasiya ce in ya mutu abin da su gidan nan sai a tara ba a yin ba a ba a tabbatar da wasiya in akwai sabo cikin ta in mutum yayi wasiya wadda take akwai sabo a ciki to ba a tabbatar da ita sai a yi abin da shari'a ta ce ko da mutum yayi wasiya an fahimta wannan shi da abin da malamai suka faɗa mu wuce
idan ganin ana ɗaukan gawa makabarta a shi ya yi
sallar gawa makabarta to ba sunna bane sallar gawa makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya ware wurin da ake yi ma gawaye sallah nan cikin masallaci sai a yi mata sallah daga gida sannan a ɗauke ta a kai ta a kai ta makabarta amma an samu hadisin da ya nuna manzo Allah yayi sallah akan kabari akwai matar da ta mutu da daddare aka binne ta zana ya tambaya sharan masallaci take ina wance aka ce ai Allah ya mata rasuwa to me yasa ba ku ga da daddare ta mutu kun ba ma san mu takura maka saboda suna ganin kun ba wata mace bace mai daraja haka sai manzo Allah ya ta faɗa yace a kai shi kan kabarinta aka kai shi kan kabarinta kuma yayi mata sallah to sallar gawa malamai suka ce ya halatta in dai sallar gawa ce ko a makabarta ne a iya yi amma ba za a fuskanci kaburburan ba sai dai a komo gefen makabarta ta yadda ba za a sa kaburburan gaba ba sai a komo gefen makabarta sai a sa gawan a ajiye ta a sa ta gaba a yanzu sallah ba za a dawo yamma ga kabarbaran ba sai da a koma wani kotu ko dama ko hagu ko a koma gabas ga kabarbaran ya zama dai ba a fuskantar su kun fahimta na'am to mu ci gaba mala yace anniya yanzu zamu kai ga niyya har yanzu ba mu shiga sallah ba har yanzu ana yin bayani akan abubuwan da mutum zai yi kafin ma ya shiga sallah to yanzu bayan daɗa mun fuskanci alƙibla mun sa sutura to abu na gaba shine anniya wato shine yin niyya kuma niyya iri biyu ce akwai babban niyya akwai karamin niyya babban niyya shine kai niyyar yin aikin dan Allah shine ikhlasi duk abu za ka yi zamo kana da niyyar yin aikin dan Allah dan neman yarda Allah to wannan shine niyya mafi girma to sannan akwai karaman niyya shine aikin da za ka yi din nan a lokacin da za ka yi shi ka ayyana shi shine malaye lamba kasa yace Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin littafinsa Rawdatu Talibin yace wa niyyatu hiya al-qasd niyya shine ka nufaci abu a ranka wa yahduru al-musalli fi dhahnihi zata salah kawai mutum zai halarto wannan sallar ne a cikin kwakwalwansa a cikin zuciyarsa wa ma yajibu at-ta'arrud lahu min min min min min min sifatiha ko ba a wajab yawa ba a wajabta masa cewa ya bijiro siffar dole sai ya bijiro siffar sallan ba kamar ya ce zan yi sallan azhar ko kuma zan yi sallan farilla a ransa kawai zai zai rede niyyar sallan summa yaqsidu hazihi al-ulum qasdan sannan sai ya kudurta wannan ilimi da yake da shi na watan ibada da zai yi ta sallah ya kudurce shi a ransa muqarinan li awli takbir yana mai hada wannan niyyar da kabbaran farko a lokacin da ka tsaya za ka yi kabbaran farko to zama a kwakwalo ka ka hararo sallar da za ka yi ma'ana ba sai ka faɗa da harshen ka ba sallar da zan yi dinnan sallah ce ta azhar ko sallar farilla in ka faɗa da harshen ka ba haka za ka yi ba kawai a zuciyanka ne za ka hararo sallar da za ka yi niyya a lokacin da za ka yi kabbar harama sai ka reda a ranka kawai shi ga sallar da za ka yi ta magariba ce ko ta isha ce ka reda ta a ranka to kana redawa a ranka shi kenan sai kai kabbara wannan imamun nawawi ya faɗi haka to amma ita niyya in dai har ka yi arwalla ka tashi da niyyar sallah ka to har ka tsaya ba tare da ka fasa yin sallar ba kana cikin niyya magana cewa sai an hada niyyar da kabbara wannan kaulin wasu malamai irin su imamu nawawi da sauransu amma in dai har ka taso ne da niyyar sallar isha'i lokacin da ka miƙe har ka shiga sahu kana cikin wannan niyyar har yanzu kana cikin niyya har kai kabbara harama kana cikin niyya wannan shine niyya shine kai abin da ake nufi da niyya shine kai abu ka san kana kai abu ka san kana kamar mutumin da ya falka daga bacci yana falka kawai sai ga ana sallah sai ya tashi kawai sai ga mutane sallah yana arwala sai ga mutane sallah sai da aka kare sallar aka ce wace sallah ta kai ta kwa ko wace ta kun kaga shi kaga shi bai san wace sallah ba ake to shi wannan bai niyya ba babu niyya gare shi tunda bai ma san wace sallah bace bala kana yi niyya shi dai kawai yayi sallah amma bai san ma wace sallah ake to shi wannan daban ne amma sallan da za a yi ka san wace sallah ce har kai a rola ka san sallar da za ka yi har ka zo ka tsaya to baka da bukatar ma sai ka ambaci sunan sallar ko sai ma ka reda sallar lokacin da za ka yi sallar ina wata fahimta na shi wannan yan lara wa wanda ya tashi kawai ya sallama ba shi ba da niyya ya sallah babu niyya ba da ladan sallar sai dai ladan nafila da shi kawai ya bi sallah bai sa abin da ake yi ba wa ma kana lahu liyudiya imanikum Allah baya tozarta ibadanka da kai ya yi dan Allah sai dai bai san wace sallah ake ba to sai ya sake sallah muna sa ran kuma Allah ya bashi ladan wanda ya yi amma dole sai ya sake ta na sai mali yace wa kana yaqulu wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyat sani kadai kowane aiki yana tare da niyya kowane aiki da mutum zai yi akwai niyya tare da shi kowane aiki akwai niyyar da ya sa kai shi don Allah kai a- akwai niyyar da ya sa ba don Allah kai ba akwai niyya ba ka dan adam bayyan abu haka kawai karazo komai da zai akwai niyya akwai abin da ya sa ko kyakkyawan niyya ko mummunan niyya wani zai yi dan Allah wani zai yi dan neman yabo wani zai yi dan neman girma wani zai yi dan neman matsayi wani zai yi dan kar a ce baya yi kowa ta irin tashi ne kowane aiki akwai niyya haɗu da shi mutum bai yin abu haka kara zo sai akwai wata niyya to niyyar ka ce za ta za ta baka sakamako wace niyya kai shi yasa ce wa inna ma li kulli imrin ma nawa sani kowane mutum yana da sakamakon niyyar in niyyarka ta dan Allah ce sai ka samu sakamako kyakkyawa in kuma niyyarka ta neman yabo ce kaga baka da sakamako a wajen Allah an fahimta amma kowane aiki da mutum zai akwai wata niyyar da ta sa yi shi akwai dalilin da ya sa yi shi to wannan dalilin ake za a bincika a ga wani dalili ne dan Allah ne dan neman lada dan samun rahamar Allah eh shikenan zai samu ladan a yayi ne dan wani dalili daban kamar da hadisin ya ci gaba da kawo man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li imra'atin min man kana hijratuhu ila duniya ila dunya yusibuha aw imra'atun yukihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda ya zama ya hijira ne saboda duniya da yake so ya samu ko mata da yake so ya aura hijiransa ta danganta da abin nan da ya hijira saboda shi kaga bai yi niyya dan Allah ba to wannan shine matsayin kowane aiki shine a kalli niyyar to in kayi dan Allah to kuma kayi a lokacin ka san kayi kayi kayi ka san kana yi. kuma ba yanda za a yi kayi aiki ka san kana yi sai idan ka san aikin hukuncin aikin misali a shari'ance in ka ga dutse kan hanya in ka ɗauke shi ka kawar da shi kana da ladan sadaka to amma baka je makaranta ka san da haka ba shi yasa kawai kana tafiya sai kaga dutse kawai sai dai ka dauke ka gudda ba ka da lada saboda eh baka saboda babu niyyar kai ne dan lada kai dai kawai ka ganshi akan hanya ka dauke amma baka je makaranta an karantar da kai cewa in kaga dutse kan hanya imatatul adha an tariq in kaga kazanta kan hanya ka dauke akwai ladan da za a baka ladan sadaka kai baka sani ba ko ko kai baka da lada dan akwai dalilin da yasa kai ba wai dalili bane na kai dan Allah an fahimta sannan kuma aiki ko kayi shi dan Allah to kana buƙatar kuma ka san hukuncinsa wallahi wallahi lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi bai halatta ba ma kai wani aiki sai ka san me hukuncin Allah cikin aiki in ka ce dan Allah kai to me me dalilin ka da kai dan Allah ina Allah yace kai ba ka da hujja to ba ka da lada to ba ka da hujja sai ka samu hujja sannan kai aiki ka samu lada ku aje min sha daga ƙarshe mun tashi saboda haka kaga ashe zuwa makaranta yana da amfani ko da dan sanin aikin da zaka yi din nan ka san me dalilin ka da yasa ka yi shi niyyar ka ce ake aiki da ita me niyyar shine kawai zaka iya yin niyya aiki ko da baka yi shi ba sai a rubuta maka lada ka yi niyyar yin aikin alkhairi sai wani abu ya gitta sai baka yi ba saboda wani dalili kayi niyyar in ka je gida kana da wani complain zaka yi sadaka da shi ga wani bawan Allah mai tsada kana zuwa sai ka samu ai matarka ta ba wa kananta kana da lada an rubuta maka ladan wannan niyyar da kai kun fahimta kana da lada na wannan niyyar da kai ita ma tana da lada kana da lada tana da lada ita ma ta yi aikin alkhairi saboda haka mala ya ce wa inna malikul manzo Allah ce wa inna malikul imri'in manawa kowane mutum to akwai zai samu fuskanci ko zai samu sakamakon niyyar sa saboda haka ana son kowane aiki ka kyautata masa niyya kai dan Allah sannan a lokacin da zaka yi aikin ka yi shi ka san kana yi kai sallar azhar ka san ita kake yi kai sallar la'asar ka san ita kake yi kai sallar isha'i ka san ita kake yi amma kana sallar azhar baka san wace bace sai an gama a tambaye ka kace ni dai kawai naga ana yi na shugaban san wace sallah ake ba to nan ba ka da lada kun fahimta akwai mai neman karin bayani alaikum salam dai kawai sallah wani da ta da ta rubuta da sallah da za ka yi kawai ka har ka tsaya lokacin da zaka yi kabbara ka san wace sallah ba har ka yi kabbara shikenan kana nan tare da niyyar ka ba ta da bukatar sai ka ce nawaitu ada'i salatul maghriba faralan ala mazhabul imam maliki ko wani duk ba bukatar wani lafazan ta bid'ar ma eh, lafazan lafazan ta niyya ma bid'a ne bid'a ne ma a cikin sallah duk malamai haka suka faɗa na na na ban ji ba shine muke cewa bid'a ne bayyanawar bid'a bayyanawar da baki bid'a ne kudurcewa a zuciya in zaka kabbarta sai ka tsaya ka redo wace sallah ce a ranka ba tare da kafurta ba shine wasu malamai suka ambata amma shi ma wannan baya da wani muhalli da zaran kayi arwalla ka tafi da niyyar sallah ka san wace sallah ce zaka kana zuwa kawai kabartawa zaki baka da bukatar sai ka yi tsaye ka halarto sallar kaza ce ta farilla ce ta wane ne wannan duk baka da bukatar kawai ka yi kasan kana yi shine niyyar kun gane ka yi sallar kasan ita kake yi shine niyyar hakka kabbarta kasan ita zaka yi lafazantawa da halshe bid'a ne kudurcewa a zuciya ne wasu malamai suka ce zaka reda a zuciyarka wanda shi ma ba su da wata hujja in kawai ka yi niyyar a can cikin ranka to shi ma yana a cikin ranka idan na waito a da isra can cikin niyyar cikin zuciyar shi ma bai da muhalli alaikum salam kowa sai ya yi niyya niyyar liman ba ta ɗauke wa mamu kowa sai ya yi niyya ya shiga sallar da niyya za mu ci gaba mala ya ce ta ce mi lamba wace lamba ta wurin niyya mun karanta ta mun karanta ta mun kawo ma'anarta at-takbiru to idan ka yi niyya ka shigo sallar da niyya to sai ka bar harama at-takbiru aran yana nufin takbiratul ihram kabbara harama sai yace summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bi qawlihi Allahu akbar sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana bude sallar sa da fadin sa Allahu akbar ma'anarsa Allah shine mafi girma malai lamba kasa yake cewa wanda ya rawaito hadisin Muslim da Ibn Majah a cikin hadisi yace wa fil hadisi isharatu ila annahu lam yakun yastaftihuha bi nahwi qawlihi qawlihim nawaitu an usalli yace hadisin yana mana ishara kenan manzon Allah bai bude sallarsa da da fadin misali mutum yace nawaitu an usalli nayi niyyar in yi sallah nayi niyyar sallah yace bal haza min al bid'i ittifaqan ki bari ma wannan yana yana daga cikin bid'a bisa ga ittifaqin malamai kace nawaitu salatul kaza wa inna makhtalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'ah sai dai malamai sun yi sabani sunnar mai kyau ce ko mummuna sai ce wa nahnu mu masu aqidar sunna na kulu muna cewa inna kullu inna kullu bid'atin fil ibadati dalala kowace bid'a a cikin ibada bata ce da umumi qaulihi alaihi salatu wassalam saboda gamammiyar fadar manzon Allah da yace wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kullu dalal wa kullu dalalatin fin nar kuma kowace bata wuta akai gaba daya sai ce wa tafsiru zalika la yattasi'u lahu al-maqam bayani akan wannan filla filla lokaci ba zai ba mu ba akan ayi maka bayani filla filla na cewa bid'a akwai bid'a hasana ko babu yace dogor magana ce lokaci ba zai ba mu amma abinda mu muka sani babu kyakkyawar babu bai ta bid'a ɗaya mai kyau duk bid'a bata ce to daga lafazan taniya bid'a ne kenan hadisi ya karanta da mu manzo Allah yana bude sallar sa da me Allahu akbar ashe inda yana lafazan taniya da sai an kawo mana a hadisi wa kana yaftihu salatuhu bi qawlihi allahumma inni nawaitu ada'i salatul maghrib fardan ala mazhab al ilimi da mazhaba wa Allah akan mazhaba wa Allah ala mazhaba wa zai fada saboda inda yana fadar haka da ba za a ce summa wa kana menene ثم كان يستفتح صلاته بقوله Allahu akbar ba za a kawo wannan ba sai an kawo wancan lafazi da yake fara fada kamin yayi kabbara da ya zan baya yi sai ba a kawo ba tunda baya yi ashe kawo shi bid'a ne na'am alaikum salam in akwai inda zaka je akwai nan kusa inda zaka je ko kuma da farko shi in limami yana kuskure in dai kuskuren ba na ababa ne wanda yake zai bata sallah tunda bid'ar bata shigo baka bata ba a yi ta ba sai kafin ita bid'a ba a yi ta ba sai da aka yi ta sannan aka shiga sallah an fahimta sai da aka gama ta sannan aka shiga sallah kamar limamin da zai sallah ne ya kare juyo ce a kawo salati kaza kaga ai sai da aka gama sallah ne ya kawo bid'a wannan bai bata maka sallah amma in akwai inda zaka je ka yi sallar cikin natsuwa hankali kwance to sai ka je can amma ko da akwai inda zaka je in dai nan kana ganin kana da wani matsayin da zaka iya kawo gyara to kai kokarin kawo gyaran shi yafi shi limamin watakila bai sani bane sai ka kai masa kasad ya ji ko kuma da wasa mana barin tura maka wani wa'azi ga shi ka ji ko kuma kai kai masa nasiha da kanka in kana ga zai iya sauraron ka cewa malamai sun ce kaza in yace bai yadda ba ka dauko masa risala ko da dan malikiya ne cikin risala sun ce bid'a ne furta furta niyya cikin risala har cikin iziya an kawo wannan sai ka kawo masa wurin ka nuna masa ya gani to kaga yanzu kai gyara cikin ruwan sanyi ba cikin tada yoji wuya ba ka iske shi har gidan shi cikin natsuwa har kam dan yi kwana kamar ma ka je ka dan yi kwana biyu kana masa kyauta ka kai masa dan buhun shinkawa haka sai da in ka ji zai saurare ka yin nasiha sai da hikima eh sai ka sa hikima ko da kai masa kaɗan kwana biyu kana masa ihsani ne sannan wane wani zan kai maka ziyara madal masha Allah masha Allah ka kai masa ziyara kuna cikin hira sai ka ɗauko mishi hira to anan Allah ya da sai ga ya gyara to in akwai damar yin gyara gyara ake yi ba barin wuri ake yi ba dai an bar wurin sai wuri ya lalace to amma an yi gyaran ya ki ya kai ya ce inna hahuna qa'iduna inna wajanna aba ana ala zalika mu mun samu uwaye da kakanni to wannan sai ka bar masa masallaci ina ba zan fahimta wa amara bi zalika al-musii'u musii'u salatihi manzo Allah yayi umarni game da wannan ga mutumin da ya muna na sallar shi yazo gaba manzo Allah yayi sallah ba yanda ya kamata ba manzo Allah ya ce koma ka sake sallah ya koma ya sake sallah har so uku sai manzo Allah ya ce yace manzo Allah koya min yanda ake yi ni ba yanda kaga na yannan ban iya yin fiye da haka ba to sai manzo Allah ya ce zauna ya zauna sai manzo Allah ya koya masa yanda ake yin sallah cikin abubuwan da ya gaya masa yace masa innahu la tutimmu salatu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda yanda abin yake sallah sallar wani mutum ba ta cika dole sai in yayi arwalla fayada fayada alwudu'a fayada alwudu'a mawdi'ahu yayi ajje arwallan a wurinta ma'ana yayi arwallan yanda shari'a ta ce ya kyautata arwallan yanda ya kamata summa yaqulu sannan sai ya ce Allahu akbar kaga bai ce summa yaqulu nawaitu salatul kaza ba sai ce me summa ya ƙulu Allahu akbar kaga daga arwala sai me sai Allahu akbar ba a faɗi wani abu a tsakanin su to wannan maza Allah ya umarni ga wannan da ya muna na sallan sai maza Allah ya zauna ya koya masa sallah wa kada ya ƙulu ko maza Allah ya kasance yana cewa miftahus salah miftahus salati at-tahur mabudin sallah kilanta makullin sallah mabudinta shine shine shine tsarki kai sallah da cikakken tsarki wato tsarki at-tahur ya kunshi taharatul hadith al-akbar da kuma taharatul hadith al-asghar tsarkin babban kari da tsarkin karamin kari babban hadasi shine ya zama baka tare da janaba in mace ce bata tare da janaba bata tare da jinin haila ko jinin nifas jinin biki in wannan ya faru da ita to sai ta je ta yi wanka shine taharatul hadith al-akbar ta yi wanka da niyyar dauke babban hadasi na janaba ko jinin haila akwai kuma karamin hadasi mutumin da wani abu ya fita a jikinsa na bawali ko bayan gari ko ire-irensu to sai ya je ya wanke ya yi abin da ake kira al-istinja ya je ya yi tsarki ya wanke wannan kazantar ko ya wanke wuraren da kazantar ta fito da ruwa ko da dutse in ba ruwa ko akwai ruwan kai tsarki da dutse in ka yi shi akan sifar da shari'a ta ce zai iya ɗauke maka ba sai ka yi na ruwa ba shine ake kira al-istijmar ka yi tsarkin da sifar da shari'a ta ce yaya ne sifar da shari'a ta ce ka samu dutse uku da farko ka goge wurin da kazantar ta fita dutse na ƙarshe na uku sai ka duba in ka gan shi da alamar ɗanyi a jikinsa to akwai alamar sauran da tike sai ka jefar da shi sai ka ƙaro biyu don su zama biyar ba ana son ya zama mara ya zama amtar sai ka ƙaro biyu ya zama biyar sai ka goge ka jefar na biyar ɗin sai ka dibe shi in gabanka ne in bayanka ne dai sai ka dube shi in ka gan shi da alamar har yau akwai alamar kazanta sai ka jefar ka sake ɗauko biyu sai ka kai dutsen ƙarshe da ka ɗora yadda ka ajiye shi haka ka ɗauko shi to alamar ka tsarka ka kenan to in kai irin wannan tsarkin ko baka sa ruwa ba ba matsala ka iya zuwa kai arola kai sallah shi ake kira al-istijmar amma da zaka hada bayan kayi wannan kuma ka zo kai na ruwa to kayi nurun ala nur ma'ana ka ƙara kyautatawa ka yi haske kan haske Allah ya yabi mutanen Quba saboda haka suke in su yi tsarkin dutse kuma sai sun dawo sun yi na ruwa sai sun yi na ruwa kun fahimta to in ka wanke kuma sai ka zo sai ka yi arwalla shine rafa'ul hadath al-asghar dauki karamin hadisi in akwai ruwa ka yi arwalla ta hanyar wanke gabobin arwalla in ba ruwa sai ka yi taimama taimama kuma kawai zaka dora hannuwanka ne kasa ka bushe abinda suka dauko na kazanta sai ka shafi fuskar ka shafi hannuwa daidai nan idan jikin shafa guda kana dahawa wuri mai tsarki kai ka bushe ba sai ka bushe ya kawai zaka kawai sai ka shafa fuska sannan ka shafi tafukan hannu shi kenan kawai sai ka- sai ka ikama ka ta da sallah kun fahimta Ta- da fa guda ma'arif salam a ba su- akwai hadisi ibnu umar da yace za a shafa hannun amma hadisin bai da inganci to shine malikiya suka yi hujja Hmm.
kamar sarkin da suke Hmm.
mutum ya samu ne da irin abin da ake bitin su da na shafuwa za ka iya yin tsarki da komai inda ba zai cutar da kai ba in kuma ba kashi ba ne ko bayan gidan dabba a farko dai za ka cire kashin dabba na farko za ka cire abu mai cutarwa kamar kwalba ko wani karfe mai wanda zai iya yanke ka ko wani abu ɗai kenan na biyu za ka cire kashi ko wani irin kashi ne na uku kuma za ka cire kashin dabba to bayan wannan duk abin da ka yi tsarki da shi wanda baya da wa'annan sifofin ba matsala takarda ce dutse ne ita ma sai ayi so uku ka ciro har so uku na ƙarshen ka tabbatar baya da wani alamar abin nan na an fahimta to a sallan mutum ba ta cika sai yayi tsarki Wat- sai maza Allah ce maftahu salat tahur mabudin sallah shine tsarki wa tahrimuha abin da yake ha- haramta ayi wani abu a cikin ta sai fa aikin ta shine tahrimuha wato za a haramta maka magana a haramta maka cin abinci a haramta maka hira sai fa abin da ya shafi sallar shine tahrimuha to abin da yake haramta komai sai fa abin da ya shafi sallah shine at-takbir shine kabbara harama shine malai ya lamba kasa yace wa tahrimu ma harama Allah wa tahrimu ma harama Allah min hamil al-af'al shine haramta abinda Allah ya haramta daga gare ta shine wato na ayyukan da mutum zai yi wato wani aiki da mutum zai yi wanda bai shafi sallah ba wa kaza tahliluha haka kuma halatta ta ai tahlilu ma ahalla kharijuha halatta abinda wato ya halatta kai a wajen sallah min al-af'al na ayyuka domin can gaba mu koma hadisi manzo Allah ya ce wa tahliluha taslim abinda yake halatta wa mutum yayi wasu ayyuka wanda bai shafi sallah ba shine sallama da zaran ka sallame to zaka yi kana cewa assalamu alaikum kawai da samu guntun goro ka tauna baka da matsala kuna fahimta ma'ana yanzu ya halatta kai komai ba kana cewa assalamu alaikum ya halatta ka ci tuwo ya halatta ka yi magana amma akwai ladubba da ake so ka bi shine ka tsaya haka yi azkar wannan azkar kin sai ka yi su bayan kai azkar kuma sai ka tashi kai ta harkokinka amma kaddara kana gama sallah kuma sai ka shiga wani abu wanda ba azkar ba wannan ba a cewa sallan ka tana da matsala sallah dai ta riga ta kare an fahimta an halatta maka yanzu kai wasu abubuwa shine nan malam da ya lamba kasa yake bayar da labari yace shi yasa yace tahlilu ha ai tahlilu ma ahalla kharijuha min al-afal an halatta maka kai abinda yake ayyuka ne a wajen sallah wal muradu bit tahrim wat tahlil abinda yake nufi da haramtawa da halattawa shine al muhram wal muhlal abinda aka halatta kai aka haramta maka kai cikin sallah da abinda aka halatta maka kai bayan sallah yace wal hadisu kama yadullu ala anna babu salati masdudun hadisin kamar eh, kamar yana yi mana nuni ne cewa kofar sallah rufe- a rufe take laysa lil abdi fatuhu bawa bai iya bude kofar sallah ya shiga cikin ta illa bi taqwa sai da tsarki shine kile fa kazalika yadullu ala anna dukhul fi tahrimiha la yakunu illa bi takbir sannan kuma yana nuna mana cewa shiga cikin abubuwan da ake haramtawa mutum yayi a cikin sallah shine bayan yayi kabbar harama da zaran kai kabbar harama to an halatta maka kai duk wani an haramta maka kai duk wani abu wanda bai shafi sallah ba wal khuruju minha abinda zai fitar da kai daga wannan haramcin ka dawo cikin halacci na ci gaba da yin abubuwan da kaga dama illa bit taslim ba zai yiwu ba sai kai sallama sai kai sallama ne zaka iya ci gaba da harkokinka sai ce wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhabin jumhurin malamai yace wa kana yarfa'u sautuhu ko akwai mai neman karin bayani wace wa kana yarfa'u sautuhu bit takbir ko manzo Allah ya kasance yana daga muryansa da yin kabbara hatta yusmi'a man khalfahu har sai wanda suke bayansa kowa ya ji kabbararsa ba ba a hankali yake ba, daga murya yake sai kowa ya ji in yazo Allahu akbar sai kowa ya ji ba yi yake yi can kasa ta yadda mutane ba za su ji ba wa kana idza marida kuma ya kasance idan yayi rashin lafiya rafa abubakar sautuhu yubal sautahu yuballighan yuballighu an-nasa takbirahu idan manzo Allah yayi rashin lafiya bai iya daga murya to sai abubakar ya daga muryansa dan ya isar da ya isar wa mutane cewa manzo Allah yayi kabbara dan su ba sa jin tashi kuma masallacin cika yake wasu ciki wasu waje to ba a jin muryarsa tunda ba lasifika gare su ba to sai abubakar ya daga muryarsa da wannan ne malamai suke cewa ashe zakaran ladan kunu ne irin wanda ake yi dinnan wanda muke muke ji in lima ya ce Allahu akbar ladanci kai ma ka daga murya ka ce Allahu akbar malamai suka ce wannan bid'a ne har ma gani wani malami ne imamul zarfashi ne ko wani yake cewa in ma mutum ya daga murya bayan liman baya da sallah shi baya da sallah inda ya daga murya yace a tarihi ba taba daga murya a bayan manzon Allah ba sai sai su biyu so nawa so biyu a lokacin da manzon Allah ya faɗo daga kan dabba ya ji ciwo ya zama bai iya daga sautin sa da kyau mutane su ji shine aka daga murya a bayan manzon Allah na biyu a lokacin da ya kwanta rashin lafiyarsa na ƙarshe bai da lafiya da ya zo bai iya daga murya shi ma aka samu ladan ya daga murya dan mutane su ji a tarihin sallar mazar ba a taɓa daga murya a bayansa ba sai lokutan nan guda ashe yanzu ma idan wannan ta kama larura ta kama akwai masu sallah da yawa amma liman ba lasifika ba a jin muryarsa to ya halatta a yi ladani ɗaya biyu uku gwargwaron da zai ishi mutane in na ciki ya kabbara na waje ya yi na can baya shi ma ya yi don mutane su ya halatta a yi ladanai da yawa gwargwaron bukata amma in ba bukata kamar halin da muke ciki yau saboda akwai lasifika mai wanda in liman ya daga kowa yana ji to wannan wannan bai in mutum ya daga to yayi yayi bid'a yayi kuskure kuma zai iya fadawa cikin rashin samun ladan sallah kamar da wasu malamai suka faɗa karka rudu da abin da ake yi a makka cewa ai a makka a harami ka je makka in ban da ka'aba da masallacin manzon Allah ba inda ake daga murya a bayan liman sai fa kawai masallacin madina da masallacin ka'aba su ma akwai dalili dalilin dai kuma yasa ake daga murya lokacin da aka so a dawo karkashin mazhaba guda da makka kowa da mazhabar shi a iya zuwa ma masallaci kowa bai wani bai bin wani sallah to sai hukuma suka yi kokarin a haɗa kan mutane a dawo a rika sallah tare aka zauna aka yi yarjejeniya to daga cikin yarjejeniyar akwai waɗanda su suka ajiye ka'idodinsu in dai ba an bi musu waɗannan ka'idodin ba su ba za su yarda su ba da haɗin ba daga ciki akwai wannan ladancin wanda su masu yin shi gado ne su tun kakannin su sun gado wannan kiran in ka mutu dan kai gade ka wani abu ne su gare su kamar wani abin alfahari ne ko wani abu ne na, na, na suna suna rike da wannan silsila tun lokacin da aka aka faro shi a lokacin da ake da bukatar a daga murya tunda da babu lasifika tunda babu lasifika kuma harami wuri ne da yake cika to akwai ladani mai daga murya to su sun sai suka samu asali tun akwai tun babu lasifika suke yi to yanzu da aka samu lasifika sai suka rike wannan tarihi su yi yanzu da aka zo za a yarjejeniya suka ce su dole sai an yarda fa wannan gado nasu ba za su sake shi ba sai an bar su su ci gaba da daga murya in ba haka ba za su bayar da haɗin kai kuma su ma jama'a ce mai yawa in ba su ba da haɗin kai ba kaga haɗin kan ba zai yi ba sai hukuma ta dibi maslaha ta al'umma cewa to bari a bi musu a bar su su ci gaba da yi saboda a samu haɗuwar kawuna shi ne ake yi har yanzu ba a daina masu kiran sallah nan gado ne in baka gada ba in ba dan mun gada kake ba sai ba za ka yi kun fahimta shi ne dalilin da yasa ake amma in ba dan wannan ba ba wani dalili ba su da wani dalili na shari'a tunda yanzu akwai lasifika wanda in liman ya yi kabbara kowa na shi a shekar ka rubuta wannan kace tunda ana yi maka kai ma nan sai ka yi sai ku kai hujja da aikin da ake a ka'aba ko kuma masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga murya a bayan liman daga murya a bayan liman lada ya daga murya in dai har ana jin sautin liman wannan kuskure ne kuma bid'a ne shi yasa nan anan mato alaikum salam
in bude mai ba irin wanda irin shi ba ta
ba ta fita Mhm.
wani yanayi in dai ba a ji in dai akwai wanda ba su ji to sai a daga amma in akwai lasifika ai ko bai da murya ana ji ko limamin bai da murya sosai ai ana jin shi in dai akwai lasifika in dai har ana ji to ba za a daga ba amma in ba a ji ne ake bukatar a daga shi ma in mutanen suna da yawa sa'iwa duk cikin masallaci muke babu kowa waje in liman ma yayi ruku'i muna gani to ma ba ba sai an daga murya daman daga muryar amfaninsa dan wanda yake baya ya ji ya san an duka kar a yi ruku'i a bar shi shine amfanin dagawa
ce ba wanda yake wata unguwa wuce ba wanda yake amma ba wanda yake wani wuri ya ba wanda yake ba dan wanda yake nesa yaji ba a dan wanda yake bin limamin sallan ya tabbai san an yi ruku'i kar a yi ruku'i a mu ji hadisin karshe yace wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar idan limamin ku yace Allahu akbar yayi kabbara to kuma ku yi kabbara kuma ku ce Allahu akbar abubuwa guda biyu zamu fa'idanto anan na farko dai ba amfani da wani lafazi sai Allahu akbar in ka ce ar-rahmanu akbaru kai fara sallah duk da ar-rahmanu sunan Allah ne amma baka da sallah al-azizu akbar baka da sallah dole sai Allahu akbar lafzul jalala da shi ake kabbara dai kenan abu na biyu kuma da zamu fa'idantu da shi sai liman yayi kabbara sannan ake idan kai kakkar riga liman kabbara harama baka da sallah in kuka yi tare kuma baka da sallah abubuwa guda biyu da kabbara harama da sallah mai sallah duk in ka riga liman baka da sallah kun fahimta ba a ribar riga mu kabbara ba a ruban shi sallah mai wa shi nan manzo Allah yace idza kabbara al-imam idza qala al-imam Allahu akbar idan limamu yace Allahu akbar faqulu to kuma ma mu sai ku ce Allahu akbar shi sai liman yayi sannan ake to wannan kuma ba wai kabbara harama ba da sallamewa kaɗai hukuncin ya takaita a kansu hatta sauran ayyuka na sallah duk da ba a cewa sallan ka ta lalace idan ba da ganganci kai ba misali kai ka saba masallaci wajen ku da an tashi an faɗi sai ka zo wajen wani limami wanda shi in ya ɗago yana daɗewa tsaye to kai ka saba da waccan sallar guda ne ana cewa sami Allahu liman hamidahu baka tsaya ka dibi limami ya taiko ba to kawai sai kai rubuku ka san ana samun irin wannan na taɓa zuwa wani masallaci suka tura ni suka je da yi musu sallah tanda wani ƙauye ne ina liman aka ce liman bai zo ba da ni ce sami Allahu liman hamidahu ko na duba kowa na ƙasa wallahi kowa goshe shi ne ni ina tsaye kowa na ƙasa saboda su sun saba ana dagowa ba a tsayawa kawai an tafi ko dan duba ya su ai ya tayi ya tayi ya tayi wannan irin wannan matsalar ne wanda in ya tayi ka baka taho ba shi jira ka shi jira ka sai ka je sanaye ji wai wani limami ne garin mu sallar azumi ce ake to masallacin dan kabo ake ce masa saboda in kana so sallar azumi cikin minti shida ko bakwai an gama sunan shi dan kabo to kuma duk samari ta ake zuwa sallah saboda shaf shaf ne to shi ladanin matsalar shi ko da zai ce sami Allahu liman hamidahu ko da zai ce rabbana walakal hamdu sanan limamin ya kusa dagowa shi kamin ya ta yi ƙasa yana zuwa sai ya haɗu da liman ya dawo sai abin ya ji takaici ya ce bar shi yanzu ana ruku'i liman na can sami allahu liman hamidu shi da can bai ɗago ba sai ya zarce wai haka wai rabbana wai goshi ƙasa wai amma wai kai tun da kake ka taɓa jin rabba lawa laka lamu goshi ƙasa goshin sa ƙasa amma wai rabba lawa laka lamu eh saboda kan limai ya riga shi to kai ina take sallah wannan kan limai ya riga shi shi saboda da ma yi ruku'i shi bai tsago ba da can wucewa ya kawai rabbana wa laka lamu da goshi ƙasa to kaga wannan ai ba saboda haka ba a yi ga kabbara ba a rugun liman sallama in ka riga shi baka da sallah sannan sauran ayyuka kuma ba a rugun liman in ka riga shi da gangan baka da sallah in kuma da mantuwa ne ka riga shi wannan baka da matsala sai dai ka kiyaye in dai da mantuwa ne ko da kuskure ko da mantuwa ka tafi bai tsawo ba kamar matsalar da ake samu ka saba masallacin ku ana gaugawar tafiya sai ka tafi sai ka ga liman bai tsawo ba sai ka komo ko ka jira shi yanzu ya biyo ya wuce sannan ka bi wannan ba ta baka da sallah sai dai kenan tunda ka yi ka gani sai ka kiyaye gaba to wannan shine akwai karin bayani bukatar karin bayani mun zo inda za mu sayar yawa akwai wal liman akwai kanan liman akwai abokin liman shine malaman zaure suke karanta wal liman shine mai rugar liman shine suka ce baya da sallah amma cewa baya da sallah sai an kalli da gangan ya riga shi ko ba da gangan ba inda gangan ne kan baya da sallah an fahimta kuma ko ba da gangan ba ne inda ya kabbaran harama ce ya riga shi ko sallamewa ce ya riga shi wannan baya da sallah amma in ya riga shi sallamewa da tunanin cewa kuma ya ji wata wani sauti sai ya dauka liman ne ya sallame shi kenan sai ya sallame sai kuma daga baya kula ashe liman bai sallame ba shi kenan sai ya dawo cikin sallah to in liman ya sallame shi kenan sai ya sake sallame to wannan waccan sallama da ya ba ta fata mashi sallah kuma ba zai yi kabili ba zai yi ba'di ba kun fahimta amma ya sallame kawai yana sallame a kuma liman daga baya ya sallame bai- bai dawo cikin sallah ya sake sallame a bayan liman ba baya da sallah yana sallamewa daga baya liman ya sallame kuma ya zauna a haka to ba sallah in ka riga liman sallamewa da mantuwa to sai ka dawo cikin sallah sai ka sauri ka dawo cikin sallah in ka dawo cikin sallah in liman ya sallame sai kai sallame wancan sallamar da kai ta farko ba ta bata maka sallah tana da kuskure ne ko da ko da mantuwa ko wahami ne ka ji wani yayi sallama can gefe yana sallan nafila ka dauka limamin ka ne sai ka sallame sai ka dawo cikin sallah in ya sallame kai ma sai ka sake sallame yaya ne dawo cikin sallah ya yaya ne ka da- ka dawo ka ci gaba da askarkinka ka ci gaba da tahiya da abubuwan ka ka dawo cikin sallah ba wani abu zai ba tare da haka ba ma in ba ba za ka yi kabari ba idan kana cikin karkashin liman ba za ka yi kabari ko ba ba sai liman ya sake ka sai fa in raka'a ce ta kubce maka ko wani farilla ne ya kubce maka wannan duk raka'a ce duka za ka jefa ka kawo wata mamakin ta
wannan na taɓa ganin wata sallah a kai to masallacin ya cika ne waɗanda an waje suna da dama da aka tsaya an yi da suka zo da babu su jibo suka yi a ƙarshe ne ake ba a sallame ba ya suka- wanda ya zo da baya da ya yi kabbara suka yi ya su sai suka tashi kawai duk sai suka tashi suna son su ciko su kawo ciko ashe su kuma ashe ba liman bane ya sallame ba- liman bai sallame ba yana ta ya tashi wanda sai su Ba- dawo dawowa kawai za su yi ina da nima ya sai da ba can suka ji ko wasu suna can suna karatu suna buda a to nan ba akwai matsala akwai matsalar sallah matsala ba karama.
sallan ta rushe kenan wannan a gaban shi ne
wa alaikum salam tambaya kamar idan liman ya yi abin da ya faɗi za ku faɗi insha Allah akbar insha Allah akbar Mm, to da yake sami Allah wa liman hamida mm.
wani littafi sai muka an ce kuma ka ƙara mai wasa kamar ka ce sami Allah wa liman hamida zai kawo bayanin nan ciki za mu kai gaba yana nan gaba bayanin zai kai gare shi mas'ala ce ta wasu suka ce mamu zai ce sami Allahu liman hamidahu shi ma ya ce rabbana wa lakal hamdu wasu suka ce ba zai ce ba mas'ala ce khilafiyya malam zai kawo bayanin nan gaba insha Allah Yawa. na rubu sa da biyan limani za su gani wasu a wurin sujuda liman zai dago yana cikin tahiya sai sai ta afiru kuma ya tashi yana
liman zai dago Eh.
yin tahiya abin nan kamar na na karshe Ah.
dan liman ya zamna yana ma cikin tahiya Mm.
wannan yana gani ko addu'a ne ko me yake Sai- yana jinkiri kuma ya- ya ki dagowa.
Sahihi tsakanin da liman.
ya ki dagowa eh a ba a ba a jinkiri kuskure ne liman ka ya dago daga sujuda ka kuma kai kai ci gaba da zama wurin kana ta sajadarka haka dauki lokaci ka ki- kai ma ka ki dagowa wai da hujjar kana addu'a a ai ko cikin zaman tahiyar zaka yi addu'a ka dara kana cikin addu'ar baka kare ba liman ya dago sai ka dago in ka zauna bayan ka kare tahiyar ka yi salati ka yi addu'a da manzo Allah ya karanta da kai Allah ya uzuruka min azabul qabr da sauran har zuwa karshe sai kuma ka ci gaba da addu'ar ka waccan da kake yi a in liman ya sallame ba za ka ci gaba in dai liman ya sallame ko kana cikin addu'a ne in dai ya sallame kana jin ya sallame sai ka dakata suwa yana gama sallama kamar sai ka sallame ba a ci gaba da yin wani abu bayan liman ya sallama akwai masu cewa za ka ci gaba in dai addu'a ce ka ɗauko ka kai ƙarshen ta amma babu wani hujja akan wannan da zarar liman ya sallame to kai ma za ka sallame in addu'a ce za ka yi ko bayan sallah sai ka ci gaba da yin addu'ar ka.
to kamar yanzu na- na masalatan da Mm.
doga addu'a ta ta bayan shi Allah ya wuce na sabon Mm.
su yanzu a nan guda biyu idan kana wa liman mai gauga sai sallah mai taba kiyar salati kuma kana
in ya sallame in ya sallame kai ma sallame wa zaka da zaran ya sallame sai ka sallame a ba za ka iya idawa ba a in dai kai kana kayi tahiya kana cikin salati ya sallame sai ka dakata suwa ka sallame kai ma ka sallame bai ida tahiya ba liman yana yi kai baka ida tahiya ba kamar ana shi liman har yayi tahiya ya kare salatu ibrahimiya yayi waccan addu'a duk kai baka gama tahiya bace irin tahiya ce waɗanda ba duka yi ne ana son hakan Ina yin wancan in ko. Ina yin salatin da wala irin wanga matsala ta faruwa ne irin masallatai yanda ba a kimsu ba su yin aikata yanda sallar a to wannan su kama inda ake wa har yanzu dai ana gargajiya dai ba a to wannan akwai jahilci sai masallacin ba su suna kafe za ka samu damar yin wannan abu Aha. kenan kai kai karambanin kai ja maka kai da kai
akwai masu wani masu ko masallacin Eh?
ta yana kama kakkara cikin wani
ta kama ka an sai kai sallah bayan su bayan su eh, ka baka san wani me halin su ba baka san hali baka san yadda suke yi ba wane ne wane ne in sun sallame sai kai gaugawa kai koda salatin ka samu kai da gaugawa sai ka sallame eh ka so salati in ma bakin tahiyya ka samu ka sallame wato shi in kana bayan liman ku sani sallah ta kai kaɗai ta sha bambam da in kana bayan liman in kana bayan liman abubuwa da yawa ana ana ɗauke maka ko da baka samu gama tahiyar ba in dai liman ya sallame ka sallame baka da matsala sallan ka tana nan in kana sallah kai kadai ne ko kuma in kai ne limami in baka yi ba shine abubuwan suke zama matsala shi ma a mazhabar malikiya mustahabbi ne wannan salatin annabi da wannan addu'a duk mustahabbi ne tahiyya ce kawai ake bukata sauran mazhabobi ne suka kai shi matsayin wajibi shi yasa ga janabu limamu da suke yan malikiya ne su ba ruwan su ma da yin salat kawai da an gama tahiyya shikenan sai a sallame shi yasa kai kamin ka kawo salatin su har sun sallame to ya zaka yi sai ka sallame na'am wancan wanda ake doka alaikum salam
kamar ta da ita Mm.
mamun kuna kuna bin ladan ko kuma ba in ana ikama ba a cewa komi kiran sallah ne ake bil ake bil ladan amma in dai ana ikama komi ba a cewa
salamu alaikum wa alaikum salam
mana abin da ke tambaya ƙarin bayani game da misali kamar sallama wadda aka abin nan wadda wasu hausawa suka maida ma abin nan na cewa salamu alaikum na san ana cewa assalamu alaikum Mm.
ko kuma salamun alaikum Mm.
to amma sai wasu ke salamu alaikum Mhm.
ƙarin bayani salamu alaikum din yayi ko Kiran- ba cikin sallah ba ko sallama irin ta jama'a eh na'am to ita dai sallama lafuzanta assalamu alaikum da alif da lam ko kuma salamun alaikum bit tanwin shine wanda shari'a ta zo da shi wannan salamun alaikum kuskure salamu alaikum ba tare da alif da lam ba wannan kuskure ne an fahimta saboda wanda ya haka kamar yayi kuskure sai ya gyara yawanci al'ada ce an saba da fadar haka kai ma sai kana fada amma ba a cewa mutane salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum wannan shine lafazin tahiyya na'am lafazin sallama na'am Malam ya halitta mace tana gidanta tana jin sautin liman. Ta- ta- ta- ta bi liman sallah tana jin tana jin sautin.
ba a bin liman daga wani waje sai in ta zo masallaci amma in tana daga gidanta ba za ta bi limami sallah ba ta'iwa tana cikin tana nan gidan Mm, ana sallah na wani.
ba za ta bi shi ba shi ne hukuncin ba za ta bi liman ba sai dai ta yi ta ta ta ita kadai ya mafi ta zo masallaci ko da masallacin ta zo marantana tana cin cikin gida ta ce za ta bi liman ta aiwa tana cikin bin shi ai kufur ta daina jin sauce shi to ya za ta alaikum salam to yanzu ai ma ai ma tambayoyin na iyaka ko kan mu cinye lokaci Misali, ma- malam kamar masallaci ne na shago na nan.
Mm, Akwai titi ne ya raba ya raba shaguna daga nan.
mm, Can masallaci sai su a tare sallah daga can akwai hanya na sai wani su su tare sallah su daga nan.
mm. in dai akwai wuri can to in su yi sallah nan ba su da sallah Domin na cikin ha'a goma sai daga cikin shago.
sai fa in ba wuri in ba wuri za ka iya yi amma in dai akwai wuri masallaci to ba a yadda ka yi sallar shago in ka bi liman daga shago ba ka da sallah ko ka ko cikin masallaci ma ka yanke sahu ba ka da sallah balantana kuma ka ka ka yi sallar shago wani ya yi wata magana na ce ba da kara shi wanda tambaye shi wanda ya ce mushi yi shi da a wasu su bari yin haka shi wanda ya zo ya ji labari ya zo ya musu wa'azi kamar su ya kasuwa abokai Shi shi ya sani.
abokai shi na to yallah